بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاوك إلى جنوبه ووصل ربيع الأول إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina tana dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha takwas to malam ya mun tashi na kama na zare kafin da yaki har murya ta ya ji yadda take ya ce bai haka sai na dan abin nan ba nazari ba komai duk abin da na fata kuma yana wuyan wannan shi ne darasi na nawa? arba'in da shida wannan shi ne darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin alwaji a fi fikihin sunnat wal kitab al azim wallafar doktor al-badawi hafizahullahu ta'ala ma yantafi'u bihi al-mayyit bana yace abinda zai amfani mamaci idan mutum ya riga ya mutu to aikinsa ya tsaya kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sai ya zama akawun ɗinsa babu wani abu da yake shiga amma akwai wasu abubuwa da Allah ya taimake shi za su dinga amfanar da shi bayan an riga an dakatar da akawun ɗinsa na lahira shi ne ma yake cewa ma yantafi'u bihi al-mayyit abubuwan da mamaci zai iya amfanuwa da su wa yantafi'u al-mayyit min 'amali ghayrihi bi umuri mamaci zai iya amfanuwa da aikin da ba shi yayi ba wani ne yayi aikin amma shi ya amfane shi da wasu al'amura kamar haka akwai wasu al'amura da idan an yi wa mamaci za su iya amfani da shi akwai abubuwan da kuma malamai suka ce ba za su amfani mamaci ba to daga cikin abin da mamaci ya fi bukata kenan sai a kiyaye waɗannan abubuwa in dai kana son mamacinka in kana son ɗan uwanka da karasa to kar ka kwaso shirme da hayaniya wanda ba za ta wuce saman kanka ba ballan ta ta je inda yake sai ka saurari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya maka bayanin abubuwan da in kayi ka taimaki mahaifinka yana kwance a kamarinsa za a dinga tura masa ladar ka taimaki mahaifiyarka tana kwance a cikin kabarinta za a tura masa ladar ka taimaki malaminka ka taimaki dan uwanka ko yan uwarka domin in ba waɗannan abubuwan kai ba to ka bata a kanka lokaci kuma mamacinka yana can yana buƙatar abubuwa kuma kai ka kasa amfanar da shi da komai shi yasa dan a rage mana aiki da wahala sai malam yake to bari ya gaya mana wasu abubuwa da ko da yake shi mamaci yana kwanta a kabarin sa ba shi ya aikata aikin ba amma kuma ladan zai same shi saboda irin aikin da mu masu sauran numfashi rayayyu muka aikata daga cikin abin da zai iya amfanar mamaci malam yake na daya du'aul muslim lahu addu'ar dan uwansa musulmi a gare shi daga cikin abin da zai amfani mamaci akwai addu'o'in da musulmi suke yi a gashi mamaci din li qawlihi ta'ala sabida fadan Allah ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم waɗanda suka zo bayan almuhajiru na da al'amfar duk muna cikin wallazi na ja'u domin mutane uku Allah ta'ala ya ambata a cikin ayar akwai lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim da kuma wallazina tabawwa'u dara wal iman min qablihim to waɗannan rukuni guda biyu ba yanda za a yi ka shiga ko na shiga ko wani ya shiga ciki an gama almuhajiruna an gama al-ansar to amma Allah ya taimake ka zaka iya shiga cikin wannan rukunin na uku su ma waɗannan mutane rukunin na uku mutane sun tafi gida biyu a kansu akwai waɗanda yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman akwai kuma waɗanda suke bin waɗancan magabata da tsinuwa da la'anta Allah ya kare bakunan mu daga fadawa cikin su والذين جاءوا من بعدهم وكان suka zo bayan sahabbancan ƴan Makka da bayan sahabbancan ƴan Madina sun riga sun shude sun koma zuwa ga mahalicin su to waɗanda suka biyo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka yi gafara ga ƴan uwancan namu da suka gabace mu imani su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗanda suka biyo bayan su yanzu mu ma waɗanda suka wuce mu duk za su iya shiga alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kar ka sanya zukatan kar ka sanya wani kulli da ruko a cikin zukatan mu lillazina amanu mu dinga jin haushi waɗanda suka riga suka yi imani sun yi imani sun bi Allah gwargwadon iko duniya ta shaida da kirkin su da nagartarku sun riga sun wuce kuma ka sanya mana wata kiyayya da hasada da kwafi a zuciya game da su waɗanda suka yi imani ya Allah kar ka sanya zukatan mu su zama haka rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lallai kai ra'ufun mai tausayi ne rahimun kuma mai jin kai to kaga wannan aya da malam ya faɗa da kuma hadisin da zamu karanta duk suna fa'idantar da mu cewa dukkan addu'ar da ɗan uwa musulmi suke matukar ta cika sharuɗan Allah ya karba a matsayin addu'a to in mun yi ta za ta iya amfani da yan goma mamata wani kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awatul mar'i muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addu'ar musulmi ga dan uwansa a bayan idan sa amsa wannan addu'ar abar amsawa ce dan uwansa baya ko da yana raye domin addu'a ce wanda akwai ikilafi ba ganin ido a ciki kai ka san dan uwanka yana yana fama da wani kunci na rayuwa ko yana fama da rashin lafiya ko yana fama da wata damuwa ko yana fama da wani kunci ta sani baya nan nan kai kake gaya wa Allah Allah madaukakin sarki wane ba shi da lafiya wane yana cikin matsala ta haya wane yana cikin matsala ta abinci wane yana cikin matsala ta kaza ya Allah madaukakin sarki Allah ka fitar da shi daga wannan wannan tana daga cikin addu'a da Allah yake karba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan akwai wani mala'ika da Allah madaukakin sarki ajiye shi kuma aikin ku shine in kai wa dan uwanka addu'a a ce walaka bi mithli shi sa magabata suka ce sun gano sirrin mai wakan ka zo ka ce ya Allah ba gida to akwai akwai abokin ka shi ma yana da irin wannan matsala sai ka ce ya Allah ka ba wani gida kai ma fa kana cikin bukata roƙa wa dan uwanka kai addu'arka wato probability ne za a iya karba kuma ba lallai kila ka dan saba wata ka'ida ba karba ba amma mala'ika in yace walaka bi mithli ba sabi da haka sai suka gano cewa in kana son Allah ya biya maka bukatar ka dinga nema wa ƴan uwanka Allah ya biya maka su bukatar to sai nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar musulmi ga dan uwansa bi zahirin gaibi a bayan idan sa baya nan mustajabatu ko kwanto babu an amsa addu'a ce wanda Allah yana amsa ta inda ra'asihi malakun muwakkal a daidai kan mutum akwai wani mala'ika da an wakilta shi kullama da'a li akhihi duk lokacin da yawa dan uwansa addu'a bi khairin in dai addu'a ta alkhairi ce qala al malakul muwakkal bihi wannan mala'ikan da aka wakilta ga masu irin wannan halin yana nan kusa da shi yana amin wa laka bi mithli kamar yadda na ambata a to kaga kenan idan mutum ko da baya raye ya mutu kaga shi ne ma hakikanin bi zahirin gaib an fahimta domin idan yana raye ya shiga bi zahirin gaib ballan ya mutu shine fikihun da yasa al-doktor Abdul Azim Al-Badawi ya kawo maka wannan hadisin ya hada ma da waccan ayar waccan ayar walladina ja'u min ba'dihim tana fa'idantar da addu'ar rayayyu ga waɗanda suka gabace su suka mutu ana amsawa wannan hadisin shi ma ya sake tabbatar da addu'ar da zaka yi wa dan uwanka musulmi a bayan idarsa ana amsa ta ballantana kuma ya mutu kafo ko kaga kenan abu na farko mun gano cewa addu'a tana amfanar mamaci sai dai ka kiyaye addu'o'i irin waɗanda mu kuma muka rungumo muna yi domin ka zo ka dinga yawa mutum fita ba za ka fita da shi ba kai ma ba za ka fita ba ballan ka ka fanshe shi ba an fahimta shi yasa za ka ga abin da ake so daga cikin abin da zai amfani mutum abubuwa guda biyu ke so addu'ar ta ka ya zama akwai ikhlasi kuma ya zama ta dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam dama sharadin karbar aiki guda biyu ne al ikhlas wal mutaba'a babu wani aiki da Allah zai karba shi ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu a samu ikhlasi dan shi kai na biyu kuma wannan ibadar haka annabi ya koyar in baka cika wannan ka'idar ba ana samun wani ya cika ɗaya da cika ɗaya ba ga ibada ta cika da ikhlasi dan Allah mutum ne amma bid'a ne annabi bai yi ba an fahimta to wannan wannan addu'ar Allah ba zai karba ba domin tana da shi cike ɗaya ba ta da shi cike guda ɗaya ga mutum ahlus sunna ne malam aikin nan sunna ce karara in ka kalla malam da ka kalla aikin ka ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma riya ta lalace ta rarake aikin ba ikhlasi Allah ba zai karba ba duk sunnar da take ciki tunda ba ikhlasi Allah baya so duk ikhlasi tunda ya saba da koyarwar annabi Allah baya so to kaga addu'a ba tana cikin wannan domin addu'a ibada ce to duk ibada tana da waɗannan sharuɗan guda biyu shin yanda kake wa mamacin nan addu'a akwai ikhlasi to ba ma yanan ya mutu kake masa kaga akwai kyakkyawan mutum ikhlasi to yanzu kuma haka annabi yake a koyar haka annabi ya koyar da yaduwar eh to sharuɗa guda biyu sun fita ana karin amsa Allah ya kawo dace abu na biyu qada'u dayni an daga cikin abin da ke amfanar mamaci akwai biya masa bashi min ayi shakhsin daga kowane irin mutum ba sai dan uwansa ana abubuwa na bashi ya mutu ya tafi da bashi ya tafi da matsala kuma gashi yanzu mun samu kanmu cikin yanayi na sakaki da tabbaci da muke ba kanmu ba za mu mutu ba kafin an jima ko kafin gobe shi sa ba mai rubuta wasiya ba mai dan diyari in kaga da diyari aljihun mutum to za a ga kawai wasu wasu ɗan abubuwa ne kila ɗalibin ilimi ne yana sha'awar karatu da ya ɗan ji wani abu ya rubuta amma ina bin wane yana bi da kaza wane yana bi da kaza wane yana bi da kaza ba za a ga sai dai ake iya samun mutane da wannan saboda kana da yaƙinin cewa kai har za ka samu wato wannan abin ka biya kuma kaga mutuwa yanda take yi wa mutane ba a yi wa mutane ainihin wato sanarwa haka take zuwa ta dauki mutane to da haka daga cikin abin da ake bukata shine ya zamanto ana rubuta rubuta shi zai sa ko da a cikin iyalanka ko kai baka bar abun biya ba a iya samun wani bawan Allah a guguwar ya ji labarin wani ya rasu kuma ana gun su ba su suka sun yi masa yawa aka kuma ya mutu ba shi da abin da zai biya ba shi wani ya ce ya dauka shi ne aka ce daga cikin abin da zai amfani mamaci domin ya tafi da wannan bakin wannan nauyin yana nan tare da shi to sai aka samu wani bawan Allah a nan shi yana raye yana da sauran numfashi sai ya ga bari ya sake gina wa kansa aikin alkhairi ya biya wa wancan mamacin bashi to biya ma bashin yana daga cikin abin da zai amfana da mamacin dan haka yana biyan bashin in da mamacin a tsaure shi saboda bashin da ake masa za za ku لما لما سبق من قضاء ابي قتاده الدينارين ام ميت سبب حديث da an karanta shi ya gabata a baya na sahabin nan abi qatada da ya biya wa wani mamaci dinari da biyu ina jin ana sanar da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wa wani mamaci sallah yace ana bin sa bashi aka ce eh yace ku wadan dan gon ku sallah saboda a nuna maka implication din bashi wanda yake zarura ce take sa a ci bashi to amma ka zamanto kana gaggawar biya in ka samu dama in kuma baka samu dama kana da rubutu ko da ta Allah zaka kasance ka ga zaka yi karka samu kanka a cikin kurkuku da dama kabarin da ya shiga yanda yake to kuma ka je kanka cikin wata damuwa an fahimta to Abu Qatada da yaga Annabi zai juya saboda bashin da ake bin wannan bawan Allah dinare biyu rak yace ya Rasulullahi suna kaina suna kanka eh sannan Annabi ya masa sallah amma yanzu wani yana tukka kansa bashi yau bashi ba hanji bane cikin kowa ba akwai wani ba abin da ya man zafi in dai za in dai za ya dage zai karba wallahi ba shi a ce yanzu take a aji kuɗi to shine fa shi akwai matsala amma in dai za ya dage zai ce a bashi ya cinye kaje wanda ya sanya shadda wanda har ta kusa mutuwa ya ce to kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a kula da su don haka idan aka ce mamaci an biya masa bashi wannan yana daga cikin abin da zai amfana da shi na uku qada'un nazari an biya masa alwashin da yayi wa Allah sauman alwashin nan azumi yace zai yi kana au gaira ko kuma wani ka azumi wani lokaci kawai mutum zai ce ya Allah na yi maka alƙawarin zan yi azumi kaza ko dai ya zama irin bakancen da yake na makaruhi ko kuma ya zama to bakance na jaji bakance na jaji shine ha kawai ka ce kai dai ka yi alƙawarin gobe alhamis ka yi wa Allah alƙawarin za ka yi azumi ba irin na alhamis yanzu naka ya tashi daga irin azumin litinin da alhamis na sunna wanda in ka ga dama ka in ba ka dama ba kar ka yi yanzu kai ka ɗaukar wa Allah alƙawarin gobe tabbas in Allah ya tashe mu lafiya za ka yi azumi yanzu wannan azumin ya zama nafsi ya zama bakance wannan ya halatta malamai suke ba komai amma wanda yake makaruhi shine wanda za ka ce ya Allah ya Allah ga jarabawa in na ci jarabawa nan ya Allah zan yi azumi Allah madaukakin sarki idan ka sa na samu admission zan yi azumi ya Allah in ka sa na samu kaza zan yi kaza to wannan suke ba kancan makaruhi abin da yasa ya zama makaruhi saboda idan ka faɗi wannan jarabawar kaga ba ka yi azumi ba kenan wal bani wal baka wal halal wal jami ne an kai wa Allah inda Allah ya sa baka ci ba to kai ma ba za ka yi ya azumi ba shi sa malamai suka ce wannan makaruhi ne ina fata an gane li hadisi sa'ad ibn ubada سبيل حديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يعني يا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت إتي يا إن شاء الله ما هي بيات أثارك وعليها نظر سبيل والله إن أبي زم باك أن تقول في كي باك هذا ذاكي تقول في كي كم جوا كي تيما yace ya ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta rasu wa alaiha nazar kuma tayi wa Allah alƙawari ta dauki nauyin zafi ibada fa qal sai manzo Allah yace iqdihi an haqadiya mata kenan idan mamaci ya tafi ya mutu yayi alƙawarin zai yi wata ibada ga Allah madaukakin sarki to koda ya mutu in aikin hajji ne za a biya masa idan umara yake zai je za a ji ayi masa idan ainihin wato masallaci ce zai gina za a gina masa idan azumi yake zai yi bai ba za a yi masa wannan azumin to wannan yana daga cikin abin da zai amfani mamaci bayan ya mutu kun ga abubuwa guda uku kenan to abu na hudu ma ya fa'aluhu alwaladu salih min al'amali salihah daga cikin irin abin da zai amfani mamaci shine irin abin da ɗa na gari ɗa na kirki dan kwarai zai dinga aikatawa min al'amal salihah na kyawawan ayyuka ko da ba baban sa yayi ba ba in dai aikin kirki to za a rubuta baban sa lana wannan yana daga abin da zai amfani mamaci ya tarbiyyar ya haifi da ya ba shi tarbiyyar duk da ya kamata ɗansa ya zama mutumin kirki ya zama mutumin arziki ko zuwa ya yi tsallar azahar ko magariba ko isha mutum zai ji alat a cikin akawun yana kabari amma zai ji alat ɗanka ya buɗe ƙur'ani ya karanta shafi ɗaya ballantana ya karanta hizifi ɗaya kai ma ya samu ladansa kai ma ka samu ɗanka ya yi azumi ɗanka ya sadar da zumunci duk abin da ka koyi ka ka tarbiyyantar da ɗanka na kirki to in ya aikata kana da lada haka kuma in iyayen kuma kai ka ɗora shi a kai ko baka ba shi tarbiyyar da ya kamata ba to shi ma kana da kamar shi domin kai ka sunnanta ya zama matsiyaci baka ba da wata gudunmawa ya zama mutumin kirki ba hasali ma ka bashi bai amfani kansa ba bai amfani ka bai amfani al'umma ba hasali ya zama mutane a gaba a cikin ainihin society da aka ɗana gari duk abin da ya aikata in yi ce subhanallah za a rubuta mahaifinsa lada to shi ne abinda malam yake kawo mana nan ma ya fa'aluhu alwaladu salih min al'amal salihah qala yaqulu Allah ta'ala ubangiji ta'ala yake wa an laysa lil insani illa ma sa'a Allah ta'ala ce wa an laysa lil insani babu wani aiki da za a rubuta wa mutum illa ma sa'a sai abin da ya aikata wala taziru waziratun wizra ukhra in wani laifi sai dai kai ka sunnar ka masa laifin in kai ka koya mutum laifi to duk inda ya je da waɗanda ya koyar da su wannan laifin kada da kamar su kamar yadda dan annabi adam na farko manzo Allah ya ce duk wanda ya kisan kai sai ya rubuta masa saboda shine farkon wanda ya sunnar kisan kai in banda ya yi kisan kai dan adam bai san bai waye da kai kisan kai ba to daga nan har ana daga sa manzo Allah ya ce duk wanda ya kisan kai dan annabi adam na farko da ya kisan kai yana da kamar shi to haka shi ma wannan yake cewa duk abin da mutum ya aikata to shi ma zai samu kamashin in ya koyar da wani to wa Allah yasa lil insani illa ma sa'a me yake hikimar kawo ta nan sai aka ce saboda dan mutum yana cikin sa'ayinsa duk abin da ɗanka ya aikata an ce na alkhairi za ka samu ladan ko da bayan ka bar duniya to sai kuma jama'a ya taka kawo dalili ko hujja sai ya kawo wa Allah ya salil insani illa ma sa ita kuma wannan ayar tana nuna cewa ba za a rubuta maka ba sai aikin da ka aikata to ya kuma ɗanka zai aikata kai a rubuta sai aka ce saboda ɗan naka ai sa'ayinka ne yana cikin aikinka domin kai ne kai kwadago kai leburanci ko kai kasuwanci ko kai kaza ko kai kaza ka ɗan tara kuɗi ka je ka ga mahaifiyarsa ka ba da sadaki ka auro ta aka zo aka yi zaman aure aka haife shi kai masa suna ka ba shi tarbiyya kai kaza ai ya girma ya zama mutum a wannan sa'ayinka ne wannan sa'ayinka ne da haka duk wani motsi ko yana so ko baya son dina da kai ne sai kai ma ka samu lada ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كفه وإن ولده من كفه كنا وانا حديثي شما يقصد معنى الآية ما في أرجن أبن دمسين زيتي من كفه شين قرون هلنسا ما في أرجن أبن دمسين زيتي من كفه يزم شيء قروروتا ko ya je kasuwanci ko ya aikin gwamnati ko ya aikin ƙarfi sana'a ya je ya yi tsururutu wannan shi ne mafi tsafta mafi tsarki domin sadaka aka baka shi ma zai duk da baka da laifi amma zai yi wanda ya baka sadaka haram ya baka amma tsarkakakken abin da mutum zai ci shi ne gurin hannunsa guni na halal da ya yi ya samu abu ya ci wa inna waladahu min kasbihi ɗanka kuma yana cikin tsururutunsa ɗanka da ka haifa yana cikin kasbin yana cikin kwadagonka domin kamar yadda na ambata kai kai kwadago ka samu sadaki kai kaza kai kaza kai kaza da aka dan kai na cikin kafin ka to shi yasa waccan ayar wa Allah ya salil insani illa ma sa'a daga cikin abin da zai amfani mu wasi kenan duk abin da dan sa nagari yayi nagari to shi ma zai samu lada nabiyar ma khallafahu min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin abu na biyar da zai amfani mamaci ma khallafahu shine abin da mamacin ya bari min asarin salihatin na wasu asar alamomi na gari wa sadaqatin jariya da kuma wasu sadakoki masu gudana duk wani asar na gari da mutum ya bari wani kyakkyawan tarihin da a gidan tun da aka taso aka ji mai gidan aishi ɗabi'ar sa duk ranar kaza yana yin kaza ko duk ran kaza yana yin wani aiki na alkhairi aka taso aka karantar da ƴaƴansa wannan tarihin suka bi ko ma suka karantar da ƴaƴansu jikokin da su ma suka bi a tsarin tsari hakkin ya sunanta wata kyakkyawar sunna a gidan kamar yadda wani yake gaya mana da a Saudiya za a ga sahu irin da azumi din nan sai ga wani sahun shekara kusan ɗari ko sama da haka family ɗaya ne suke ciyar da wannan sahu in na karɓin mai gidan ya zo rasuwa sai ba wa yayansa wasiya wannan sahun kar a dakata a gaba da ciyar da shi shi ma wanda yake ɗaukan ya zo in shi ma zai mutu sai ba wa yayansa wasiya kaga a tsarin sani hajji wata alama wani gurbi kyakkyawa da ta bari wanda ko yaushe ƴaƴan unguwa suna iya tunawa da wane shi ya kawo kaza na alkhairi unguwan nan tun daga nan kuma ba a daina ba ana nan ana dai a farin saliha aw sadaqatin jariya jariya ko sadaqoki masu gudana kamar wanda ya gina wannan masallacin bai taimaki ko abu kan sai ce maka bai taimaki mu'assasatu salafiya ba kan sai ce maka duk da mu'assasatu salafiya za ta farin ciki malaman ta za su kila ma su kafa kwanci da an ba su wannan katabarin gobe amma kan zai taimakawa sadaqatin jariya ke sadaqa ne gudana ma damar za a samu mutum ya zo ya sallah shi kuma ya samu lada yana daga cikin aiki mai dimbin alkhairi yanzu ka duba adadin mutanen da suke masallacin nan za a yi sallar isha da su sai ba rubuta man lada kaga baya nan amma za a rubuta masa lada sadaqatin jariya kaga wannan shine ingantaccen investment in kana neman ingantaccen investment wanda ba faduwa shi ne irin wannan wani kuma makaranta gina yanzu ka wannan shi nurul alamu ya gina masallaci a yi sallah ya gina makaranta a yi karatu in an yi karatu tun daga fatiha har zuwa minal jinnati wan nas yana yana da kamar duk hadisin da za a karanta da yara duk kira da za a karanta musu sannan a zo nan a tada sallah azhar la'asar magriba isha asuba kai wannan akwai riba da akwai abin da ya kai riba gina masallaci da makaranta da kuma gina masallata kuma wani shi kuma aikin sa gina masallata dan ku samu nutsuwa da kushu'i cikin sallah wani ya dauki nauyin liman wani ya dauki nauyin ladan wani ya dauki nauyin mai yi wa masallaci hidima gyare gyare da share share wani ya dauki nauyin fesa turare a masallaci dan kowa yi sallah cikin nutsuwa da aiki wani ya ce shi ya dauki alƙawari ba shi da kuɗi amma duk kullum zai zo ya share ban ya share ban ɗakin da aka yi shiga aka yi amfani da shi aka yi tsarki dan a bauta wa Allah shi kuma zai wanke fi sabilillah sadaqatun jariya kaga duk waɗannan suna ciki wani kuma qur'ani zai siya kamar yadda wani shi kuma kila duk wannan mai gurin da ya tattare waɗannan sadaqatun jariya ga qur'ani ne shi ba duk wanda ya buɗa ya karanta yana cikin sadaqatun jariya wani wani daukar nauyin wani matashi yayi mutumin kirki yana so ya aure bai bai aurar da shi ba shi jari ma damar ana rayuwar auren ma damar za a yi duk yayin da za a haifa yana cikin sadaqatun jariya din sa wani rijiya zai gina wani ɗan makaranta zai ɗauka ya biya musu abin ɗaya kuɗin registration wani littafan zai siya wa ɗaliban ilimi biyu a cikin sadakatun jariya wani gidan marayu zai buɗe ko ya ɗauki buɗe wani kanti ko ya ce duk ribar da aka samu a kai gidan marayu ko gidan gajeri wannan yana daga cikin sadakatun jariya sadaka mai gudana kullum ma damar wannan abin yana nan to me wanda ya abin yana samun lada ko da bayan ya mutu an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aikinsa ya ya tsaya cik sai in sai ɗayan abubuwa guda uku in yayi waɗannan abubuwan guda uku to aikinsa ya dai mutu ya bar duniya baya numfashi amma aikinsa bai tsaya na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa min sadaqatin jariya sai fa in ya bar wata sadaka mai gudana sadaka mai gudana shine kamar misalan da aka bayar aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ya bar wani ilimi da ana ta amfanuwa da shi shi sa ta ce babu wanda ya kai annabawa samun lada duk wanda ya ce la ilaha illallah manzo Allah yana da lada duk wanda ya sallah manzo Allah ya samu kafashi duk ba wanda ya kai annabawa samun lada don duk wanda ya zama mutumin kirki su ne sila sannan kuma malamai su kuma zo bayan su yanzu ni an karantar da ni kaga wanda ya karantar da ni yanzu da nake karantar da wasu yana da lada adadin ladan da na samu na karantar da ku shi ba an bashi wani shi ma nan yace shi ma zai tara fal yuballighu shahidul ghaib wanda baya nan an ce a cikin maka kila kai ma ka dauki sako kai wa wani kaga ilimin yuntafa'u bihi ilimin da ake amfanuwa da shi ana nan ana ta amfana da shi wannan yana daga cikin abin da ke ainihin amfanar mamaci mutum ya mutu ya wallafa littattafai kamar yadda manyan malamai suka yi sun wallafa littattafai wani sun karantar a majalisai wani ya soke littattafai a kasakace ana nan ana ta ji to wannan ilimin yuntafa'u bihi ke ya mutu kila da shekara biyar goma ashirin talatin amma kasakasan da ya ta sassauke littattafai ana nan ana ta sawa ana ta ji ana sawa a gidan rediyo adadin mutanen da suka ji a gidan rediyo adadin ladan da bai samu adadin karantar wanda ya masallacin sa adadin wanda suka ji adadin ladan da bai samu ilimin yuntafa'u bihi sai ka kalla ga wanne kake yi a cikin waɗannan guda biyu awwalan salihin yad'u lahu na uku kuma shine ko kuma ɗa na gari da zai dinga yi masa addu'a shi ba malami bane sannan shi ba shi da kuɗin da ya gina masallaci ko makaranta amma dai duk yanayin da Allah ya jarabce shi da shi na talauci bai bayan su sun lalace ba ya yi iya bakin kokari ga ya ba su ilimin Muhammadiyya ya ba su na zamani gurgurdan ikon ya kuma iya bakin kokarin sai ga cewa ya tsora su akan hanya mai kullewa shi iya abin da yake to wa'annan ƴaƴa na garin wane ya zama kaza wanda ta tana gina mijinta ta zama kaza duk abin da suka yi na aikin alkhairi shi kuma zai samu lada waɗannan kaga abubuwa guda biyar mana yake waɗannan suna daga cikin abubuwan da za su amfani ba mutum shi sa a farko ne bayani da aka sai mu gano wani mahaifinsa ne ya rasu wani mahaifiyarsa ta rasu wani matarsa ta rasu wani mijinta ne ya rasu wani kaninsa ne wani wansa wani haka ne to in kana so wannan wanda kuka shafu mahaifi ko mahaifiya ko mata ko miji ko ɗa ko jika ko ko wani aboki to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abubuwan da zamu yi wa'annan mamatan su gaba da amfana ziyaratul qubur ziyarar makabarta kaburbura wa tushra'u ziyaratul qubur an shar'anta ziyartar makabartu liliti'a dan awazantu wannan yana daga cikin fikihun ziyarar makabarta dan mutane su sauki wa'azi duk abin da kake takama da shi ka je makabarta sai kunnan ka yayi laushi in karatu kake takama da shi sai a nuna ma wannan alaran ma wannan babban malami ne a unguwa kaza ko a area kaza wannan za a yi ta nuna ma kaburbura ga sunan in kuɗi kake takama da shi za ce wannan shine kabarin alhaji wani yau shekara biyu da rabi kenan da rasuwa wannan kabar in mulki kake ji za a ce kabarin yalla bai kenan da shan Allahu akbar kaga har ya fara zai tsayewa in shi cikin mutum yake ji a cewa kaga wani saboda in ya gawurta shi dan yayin mai rawani zai ga dara da wasu aura ko hamana za ka yi sanin irin waɗannan a cikin su hakkin al'umma to shi ma in mutum shi kiyanci yake ji zai ga shaki yayi masu latin kuma duk da suna kwace sun zube to ana zuwa makabarta ne dan awa azabci a sassabe maka tunaninka ka san duk abin da ka rungumo din nan kaga ko makomarka kuma ba ka isa ba saboda kasai ka ko kudin ka ko mulkin ka ko ilimin ka a yi maka wani kabarin ba irin wannan ba irin su za a yi ma a tona yadda aka tona talaka wane yadda aka tona jahili wane aka aka tona naka aka sa aka sa wannan tukwanen aka mai da kasa shikenan kuma kar ka manta ana cin ka ba abin da zai tsaya wani su Allah ya ji gane Allah ya ji kai Allah ya tsaya Allah ya tsaya ya tafi ya buga mashin ɗinsa kasuwa da shi an dai an gaya ma ka mutu kowa ko mai tsayawa shi ka riga ka tafi ma'aikacin ofis dama ya buga waya zai dan zuwa makara an gama zai koma ofis wallahi wani makwacin mu ne ya rasu wallahi wani kaza ne ya rasu wallahi an gama ba za a fasa cin tuwo ba yanzu lokacin wani yana koma yanzu akwai wanda muka je makabarta bai kusa tv ba ana gama binnewa kawai sai muka zo wani yana waya da Allah ka gaya wa na ya ajiye mun shayi ba da karfi wallahi sai dai dauki hankalin mutane kila wa hada hula sharika lahu ba shi da mata to kuma yana tsoron kada mai shayi ya kashi ko a tsaya da haka shi babban damuwar sa in aka ce shayi ya kare to shi kuma ya shiga gare shi za kawai ke ta sanarwa da Allah fa kakka bari shayi na ya kare a gaya masa fa ya aje mun shayi da ba abin da zai tsaya ko ba ci gaba da shi za a yi to ana cewa ka je makabarta dan nan ne ba ko maka ko ka ki ko ka zo zan zaka innal mununa hiya as-sabil faman yakun lam yantahihu bi rijlihi faka alqadi aka mai daliya yake wani irin wata irin wata irin fanka ce kowa sai ya hau kowa sai ya bi ba wanda yake da aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa tadhakkuril akhirah kuma za ta tunatar da kai wannan gidan ba shi kadai bane gida akwai gidan ƙarshe wannan na farko ne shi za ka kira da duniya a duniya ta kusa kenan wanda ga ta muna tana kusa da mu akwai al'akhira ita kuma sai ya wuce ta sai a ƙara gaba tana kan ita ce ta ƙarshe shariqata Allah ya kuna indaha ma yughdibu rabba subhanahu wa ta'ala sharadin ziyartar makabarta kada ya kasance a wajen ziyartar akwai wani abu da zai fusata ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ai wani abu da zai saba da zai fusata Allah ka du'a'in makabul kamar roƙon wanda yake cikin kabarin ka je mutum ya mutu saboda ana kike ka masa kyautu da zato ne ba wahayi bane yace wannan mutumin kirki ne kawai an ga ayyukansa na gari ne ko wani abu mai kama da haka ake kyautu masa zato shikenan sai ka mai da shi Allah ka je ka dinga ka fashe da kuka akan kabarin mutum ko jarin ka ya kare to ba ƙara kanyewa zai ba ne zai ba wani ya je fushe da kuka dai ba yarinyar nan da yake so so ana nan dai wani mai karfi ya so so ake a mai lakin ko yana roƙon mai kabarin in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yanfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ta'ala ya ce in ka kira su ba za ji kaddara ma sun ji ba za su yi amsa ba ba ya taɓa zuwa yau na kabari ya ji amma wani abu aka yi mai ya kai ƙara wajen mai kabarin wanda shi ma yanzu an gaya maka shi ma aikinsa ya dakata a tsaye yake ba aikin kirki yau kansa to daga cikin abin da zai kusa ta Allah madaukakin sarki ka kai ziyara makabarta da niyyar karo wani wanda yake kwanci a cikin kabari ko ka je ka cinye kasar kabarin sa ko wanda su ba su je su talata kabarin wani ko su cikin kasar kabarin wani kamar sun samu kaura su ce to in mutum zai je da wannan niyyar to yana daga cikin abin da ka bata wa Allah ka je neman abin da ba mai iyawa sai shi na kai wa wani wal istighafati bihi da neman agajinsa min dunillahi ta'ala kuma bayan Allah madaukakin sarki ko ka je neman agaji shine al istighafa neman agaji da kuma addu'a wannan duk haramun ne kayi su ga wani wanda yake kwanta a kabari wa nahu zalik da makamancin haka an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa inna fiha ibra wa la taqulu ma yusqitu ar-rabb hadisi ya tabbata daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni nahaytukum an ziyarati al-qubur hakika ni na hana ku da ku ziyarci makabarta saboda irin shirka da abubuwan da ba daidai ba da mutane suke aikata yace da dai na ce a daina zuwa makabarta ziyara duk wanda ya mutu aka ga su shi kenan kana ƙara zuwa ziyara tunda maimakon neman gida sai a ji a rasa ido manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fazuruha amma yanzu ku ziyarci makabarta dai an samu annasikh wal mansukh da a cikin hadisi da da na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu yace fa inna fiha ibra domin a cikin makabarta akwai izina shine ibra akwai dauka akwai izina amma tunda an bude kofa yanzu ka iya zuwa ziyara makabarta domin ka dauki izina wala taqulu amma fa kar ku je makabartan nan ku faɗi ma yuqidur rabba abinda zai fita ta ubangiji shine irin abin da aka ambata kan wan nisa'u karrijal bala yace mata kamar maza suke istihbadi ziyaratul qubur wajen mustahabbancin ziyartar makabarsu da kaburbura limusharakatihinna lahum saboda su matan sun yi tarayya da mazan illa a cikin dalilin da yasa aka ce a ziyarci makabarta allati min ajaliha wa ana sun yi tarayya da maza cikin dalilin da allati min ajaliha wanda saboda wannan dalilin shuri'at ziyaratul qubur aka shar'anta ziyartar makabarta wani dalili ne no wani dalili ne da aka hana ziyarar makabarta yanzu aka ce mu je Na'am? Ko kuma ran sabon mun kai. Na'am? Ba dalilin hana ba, da an hana ba. Yanzu an ce mu je ko? Me yasa yanzu aka ce mu je? Na'am? Tun da ya gaya mu. Me yasa? Karwa kalla gaya mu. Me yasa yanzu aka ce mu je ziyarar makabata? saboda mu'azantu daya ko na ce lafazin da muke amfani da shi ne su a samu wani ya turo now ibra ɗaya da hausa ibra na'am wa'azantuwa na'am suna lahira ehe na'am to to kaga kenan in dai dan mu azanci aka janye halin aka ce mu je in dai saboda mu dauki izra aka janye halin aka ce mu je to su mata ba a so su je su dauki izra su ba a bukatar su azantu to sai ma yace kaga wannan ya nuna da mu da su duk ɗaya ne sai an halatta mana yanzu mu je dan mu dauko wa'azi dan mu dauki izra an fahimta ولما مر فيما يقال عند الزيارة da kuma abin da ya gabata a baya na abin da ake faɗa inda ziyara lokacin da aka je ziyarar makabarta din anna aisha radiyallahu anha qalat sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ta kulu me za ta ce idza zaratil qubura idan Allah ya ba ta iko ta ziyarci makabartu fa'allamaha ma za ta ƙuli. Manzan Allah sai ya sanar da ita ya koya mata abin da za ta faɗa, walam yanhaha bai hana ta wafi cike, ai ban da mata ba. Tun da ita ce in sun je ziyara makabarta me za ta ce ya ce in kin je ki ce kaza ya nuna mata ba su ko ba za su je ba. Walam yubayyin laha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mata ba an laisa lin nisa'i ziyaratun cewa ita wannan ziyarar banda mata to tunda ba a samu cewa banda su ba yanzu da maza da mata duk za su ziyarci makabarta domin abin da ake so mu ɗauko na darasi haddace su ma a ciki illa harful istisna wala yake sai dai sai dai anna ziyarata hunna su ziyarar mata laha shuhudun akwai sharuɗa wahiya sharuɗan ga su guda hudu an tahta jiba wa tahta shima inda kurujiha wala ta tabarraja wala ta taɗayyaba an tahta jiba da sa hijabi ta lullube jikinta kada ta yi shiga ta tsirai an ta haka jiba shine wala ta tabarraja wata haka shima ai wala ta tsayyaba kada ta yi shiga ta tsirai ta sa hijabi wata haka shima kuma ta tafi cikin rashin ado cikin rashin kamshi inda kurujiha lokacin fitarta domin ba wajen murna bane sai aka yi a koyo karatu a a koyo wa'azi a koyo darasi a kan to kar kuma a ga shigarta ba ta dace da shari'a sai mala yace wala ta tabarraja kar ta yi shiga ta tabarruji ta tsiraici kama tsatsan kaya ko matsatsan jiki wala ta tsayyaba kar kuma ta fesa turare a jikinta ta ce maka ba za sharadi na farko kenan in za ka bar matarka ta je ziyara to yi mata wannan bayani ka ce to fa sai dai ki yi shiga ta musulunci kuma ba a sa turare in za a yi na biyu Allah ta fa'ala inda alƙabari muharraman kada ka aikata abin da aka haramta a wajen ƙabarin nan kan niyaha kamar kukan kera wa gairi ha da wani haka kak tana zuwa dama babanta ne kuma a ji ta kurma ihu a ce ta bari ta lalace an sake tunatar da ita kukan keran da kai wanda an haramta tun a baya to ga ta zo makabarta ma tana yi to ya zaman to kar su je a yanayin da za su je su ta koke koke a cikin makabarta wannan sharadi na biyu kenan in kin je ba za ki kiface kiface ba ba za ki koke koke ba ba laifi in aka je saboda wa'azi saboda ganin ga mutane nan duk bai malam a kwance sababbin kaburbura da tsofaffi da waɗanda sun baje sun zama ƙasa wasu ma an sake maimaitawa a kansu mutum ya dinga falla yana hawaye wannan babu ne imani amma ja farma ihu shine ya banda ba sai a gaya mu na uku Allah ta kusira min ziyara kada kuma ta yawai ta kai ziyara shi na mudu ba matsala dan yi duk sati ko duk kwana biyu ko uku ko duk wata ko ya dinga kai ziyarar ba komai amma ita kar ta dinga yawai ta kai ziyarar li hadisi abi hurairah saboda hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawarat al-qubur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu mata masu yawan ziyara makabarta to kaga tunda wannan lafazin wannan hadisin ya zo na la'ana Allah zawarat sigatul mubalagha kaiwa matuƙa kenan yawan ziyartar makabarta an hana a wajen mata amma shin wata uku a je sau ɗaya ko wata shida ko so a shekara a je sau biyu to wannan abin da ake gudu ba zai faru ba kuma abin da aka hana ba aikata ba. Na hudu Allah su haddida lizziyarati ayyaman bi ayyiha kada ta kididdige ta iyakance wasu ranaku ababen ayyanawa ta ce a iya su za ta kai ziyara ziyarar kofar ta abu ta take duk lokacin da aka samu dama a ce kar ya zama wani abu kamar idi kamar wani biki duk lokacin in ya kewayo sai an je duk lokacin in ya zagayo ana lissafa sai an je to wannan kuma an aikata abin da ba daidai ba shi ne ma'ana kada ta ƙididdige kada ta iyakance wasu kwanaki ta ce a su za ta yi ziyara din kal khamisul awwal kamar ta ce duk alhamis din farko a kowane wata za ta kai ziyara to yanzu ta shigo da wani abu wanda ba shari'a ba ce ce to kar kuma daga wannan bid'ar za a iya zuwa kuma ya zama addini nan gaba in jahilci yawa mutane yawa sai su dauka yanzu ranar kai ziyara makabarta kawai shi alhalin sun farko kowace wata kowace wata to tunda ba shari'a ba ce ta ayyana haka to kar ta ayyana domin abin da ake kira bid'a wani lokaci in shari'a ta ce abu kaza to in ta kididdige shi to kai ma ka kididdige in ka faɗi lokaci kan abu ne in ka faɗi siga kai ma ka bi sigar sabawa hakan shi zai iya sa a ce abun bid'a ne ko da yana da asali a shari'a to shine karka kididdige wasu kwanaki ababan ayyana wa suka iya suna ta ziyara sai ma ya bada misali kal khamis al awwal kamar al hamis ta farko a kowane wata wal thani ko kuma al hamis ta biyu a kowane wata wal arba'in ko kuma duk kwana 40 bayan kwana 40 za ta kai ziyara wa yawmil jumu'a ko kuma dirran jumu'a wal idain ko kuma duk ranar idin babbar sallah da karamar sallah za ta kai ziyara wa nahwiha da makamancin haka to wannan shi ba an hana waɗannan sharuɗan idan mace ta cika su babu laifi ta je ziyara makabarta ma yuharramu inda al-qubur abinda aka haramta yi a kaburbura azabuhu liwajhi Allah yanka da sunan Allah amma a wajen wani kabari an hana saboda shubha kar mutum zai yanka ragonsa amma sai ga ya kama ragonsa makabarta suna nan haka ko a ga kama rago kawai ya shiga cikin makabarta kawai ya sa ragon ya yanka sannan daga baya a nemo mawuki a gyara a ɗebo nama a kawo gida shari'a ba ta yi da wannan ba a tambaye shi ce shi wallahi ba da wata manufa yayi ba kuma wallahi ba yayi ne da wani Allah ba shi dan Allah yayi to dan me yasa yaje makabarta yanka ta akwai shubha to dan haka an daga cikin abin da aka haramta a wajen kaburbura shine an haramta a yanka li wajhillah dan Allah mutum ya yanka amma ya yanka a wajen kabari li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la aqara fil islam babu soke dabba a wajen ainihin wato makabarta a cikin musulunci an hana shi ne la aqara fil islam za a fassara mana shi nan gaba qala abdul razzaq ibn hammam abdul razzaq ibn hammam yake ta kanu ya akiruna inda al-qabri baqaratan aw shatan sun kasance a lokacin suna soke ainihin wato saniya ko tinkiya ko akuya inda al-qabr a wajen kabari sai a je ko dan a tuna da mai kabarin ko wani abu mai kama da haka sai ya zamanto kawai an je daidai kabarin an yanka akuya ko an yanka tinkiya ko an yanka sa a gurin to sai manzo Allah ce la aqara fil islam in za ka yanka yanka ko ka gidanka ba za ka ɗauki yanka ka je wajen da aka taɓa bunna wani bawa wani mutum a gurin ko kuma makabarta ce akwai matattu da yawa a gurin kawai ka ce nan za ka je ka yanka babu irin wannan a musulunci yake cewa na biyu zuwa na shida ma tabammanahu hadha alhadith abu na biyu na uku na hudu na biyar na shida duk suna abinda karkashin abinda wannan hadisin ya ya kunsa shine ma tabammanahu hadha alhadith abinda wannan hadisin ya kunsa to ya kunshi abu na biyu na uku na hudu na biyar har zuwa na shida shi yasa ya sa maka lamba biyu zuwa shida an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda kwana yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yi jassasa al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi wa kabari subunci Allah tana ya sa kaya a shiga makabartu za ka yi ta gani ba wani an hana manzon Allah ya haramta ayi wa kabari subunci a ce an gana wani yana burmawa ko an ga kaburburan suna kaza ko suna kaza shi yasa su kansu masu ainihin kula da makabartu kuma hakkon turagi ake ba su in ya zo sai ya ji ana cewa to ai za a yi kaza sai ta yi zami sai a yi sabon kudin sai a bashi shi zai je siyo bulo da siminti ya zo tun da shi da ba a cikin gurin ke zo ya wannan aiki in ka shiga makabartun mu zai ka ɗauka a kabarin za ka an yi wa wani siminti wani an sa tayar wani ga tsatan allo da ranar da ya rasu wani ma an yi an shafi wani mutum biyar shi shi kada ya sa hadda akwai wanda hadda bogula ake sa a sama da halin da shi a tuna wannan makabartan ma muna muna junior secondary school muna wuce tuna akwai wani kabari shi ma ban sani ko wani zalihi ma da gogo wani eh shi ma za ga an kafto wani katon wuri an yi ma wannan bogula din an fahimta abu na farko an hana a yi sumunci a kabari wa an yi ƙwa'ada alai an hana a zauna a kan kabari abu na uku kenan wa an yi buna alai an hana a yi gini a kan kabari ba za a kawo bulo inci shida ko inci tara a ce a kewaye kabarin ba ba za a kawo irin ɓangarori irin manyan duwatsun nan ko dutsen wuta ko kuma irin wani dutse mai kaman ƙasa haka jajajaja ko a zo a bayan an sa kabarin sai a zo wani lokaci a jejjera su a jejjera su a jejjera su a kewaye a duk ba a yi kawai ya halatta a sa alama abinda zai zama alama babu laifi a sa aw yuzada alai ko ayi ƙari a kansa yuzada alai an hana ayi ƙari akan kabari iyayen da yake a bashi haka kuma a ka'idawa an ce ba a so ya wuce tasmim shi yasa yana da kyau wannan al'amura na addini galibi abin da ke damu al'ummar mu shine wato karatu kowa ma malami in har ka addini ne kowa malami yanzu wani yana nan yana kasan zare ido a makamarta kai yi kasa yana ta ba mutane umarni inda za a zuwa ta ala dafa ta malam waya ina wannan abu ya shi ma bai sani kawai wani lokaci shekaru ne wani lokaci kuma biya duba ya ga waɗanda suke gurin yara ne to shi ne babba da haka nan sai girma ya kasu amma galibi za a ga ana samun wannan matsala ko kuma su masu kula da makabartun ba wani horo da gwamnatoci suke shirya musu ko na kararrawar hukumomi wanda ya kamata a ce ana yin ana yin dita a shirya musu samina tunda su suke kula da makabartun nan in aka wayan musu da kai su aka koyar da su samina to wannan zai sa duk wanda zai za su a ai malamai sun ce ba kyau yin kaza su ne alif zikir domin su ba su yi kwana ne kawai ba za yi domin suka gaya maka sai ka abu in ma kuma wani sauran kai ya ƙi ya ce yarda da magana sai in sun in ya bar gurin sai su kawar da wannan abu ba a yin sai tudu da yawa amma wani sai a ce wai duk kasar da aka ɗebo wani lokaci na kusa da shi ma an yafa wata ce kankaro ta kankaro da duk kasa da kasar gidansa da kasar gidansa ko ba kara kasar duk shi sa zai a kila masa ita gaba ɗaya hatta matsalar rubtawar kaburbura a yawanci wannan nauyin kasar kar a yi ta wuce tsami da ya haka tasmin abin da ya wuce haka a share wanda ya wuce tafiyan sai a share shi amma duk ga a ce sai an duk dawo da wannan kasar sai an sake dawo da ita in an mai da ita ta kai tasnim ragowar sai a baje ta a kusa da gurin ko a kai ta wani kamarin da shi kuma ya fara zujewa sai a zuba a gurin to ba a san a yi ƙari inda kamar a wajen alaihi akan kabari aw yuktaba alaihi ko a yi rubutu a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaihi wani Allah ya masa rasuwa 2000 an kaza dan kaza ga watan kaza 2000 kaza sai ga duk zaka yi ka gani duk an ban manta wa mai talimi sai kana so ka zama da kiki ka dinga karanta irin wannan halina Allah ka rubuta wani ne ke ta kallon wannan halina gaskiya abin da yake kawo da kikanci ko karanta wannan halina a cikin kaje kawai ka sun kwanta kanka kuma kai dan ganin kwam ne sai kaga wannan yaushe ya rasu wannan a yaushe ya rasu to a kodin ne talimi ba akwai ba akwai barazana a cikin abin nan ɗinka. Amin amin. To kaga abubuwa mun samu abubuwa guda shida an hana yin yanka ko da dan Allah za a yi yankan an hana yi a makabarta. To ballantana kuma ba da sunan Allah. Na biyu an hana ne sumunci a kan kabari. Na uku an hana ne zama. Na hudu gini. Na biyar ƙari ko da gogula ce. Shi ma ya zama ziyara. ko da tayin ne to me ba kari ba eh an bashi tasirin to ina kana so in ka zo ka gane kabarin alama to yanzu wannan allon da aka yi rubutu a jiki akwai alama saboda wannan gara sabi ne kana sa wannan Allah to ma ka fashi babu cikin ba na'am tunda hanyar da ka sa alama shi rubutun shi aka hana ko har Allah an hana da yasa Allah aka hana sa shi na'am saboda shi ma ziyada ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Uthman bin Mas'un ya rasu sai ya tsakko ta marmara sai ya sa a gurin yace a ta'allama bihi kabar akhi wa udfilu man mata min ahli ko kama qala sallallahu alaihi wasallam da aka sai mu kiyaye wannan fa shine fa karatun kuma shine addinin ba an dace ana yi wannan baya zama addini ba ya kamata mu dinga samun gyare-gyare in ana karatu amfanin karatu a dinga aiki nan gaban an zo a dinga ganin makabartun waɗannan karatukan tun da duk abin da yake faruwa makabartun babu shi a littafi shine matsala wasu da dama cikin abubuwan da suke faruwa a makabartu babu su a littafi in ka je yanzu ka ko zaure ka je wajen malaman mu na zaure akar makalla na taba tambayar wani malamin mu na zaure ta tije akar makalla wai ya in ka je makabarta wani lokaci sai a ta rigima akan kasa a ce wannan gabas za a saka wannan yamma shin ko akwai wani karatu da ya zo ci ba wani karatu karambani ne irin na mutane kawai wai saboda ita waccan kasar in za a mayar sai a ce a fara mai da ta sama wai ita ta saba da shi ya san da ta san shi kaga za ta rufa ma a cikin kenan ita ko waccan ta kasan da aka kwakulo ta a sa ta a sama bai san ta ba ita ma ba ta san shi ba akwai yiwuwar ta ba shi matsala to kaga duk irin wannan kaga ba karatu bane eh na'am a wajen kabarin shi ma ba sa su ba shi ma ba sa su ba ba daidai bane assalamu alaikum assalam na'am in kana da iko da shi dan ka an karka kawo rigima in kana da iko da shi sai a ji a fakon in kana da iko da wannan an yi maka kayan sai ka je ka fakon barewa ne hanka ta yi an ce ba kyau kuma ka ga shi ma na kabarin baka taimake shi ba duk ka tattaro abubuwan da manzo Allah ya hana duk ka zo ka zuba ma a kabarin sa dan Allah ka taimake shi wallahi ya kamata mu dinga yi wa mamatan mu kilasi shi sa abin da mubi sibitin ya faɗa haka ne ka rubuta wasiya ka wallahi ba haka ba za a tattaro abubuwan da ba za su yi ma amfani ba zuwa yi maka bayan ka mutu sa kai rubuta wasiya ka in ka mutu kar fa ayi kaza ba ayi kaza ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza wannan daidai ne to amma problem din shi tunda ba ma kawo mutuwar kowa gani ke da shekara 150 sannan zai mutu sai da aka yi zama mai kawo abubuwa kawai haka muke sai muke sha'awar igiya muna ta tafiya amma wa'annan abubuwan ya kamata mamaci shi ya fi kamata a yi masa abin da zai amfane shi in har kuka je kuka yi masa suminti annabi ya hana ba kun saba manzo Allah tun a wajen kabarin sa kuka taimake shi wallahi kuka je kuka yi masa kayan annabi ya hana kuka je kuka yi masa rubutu akan kabarin sa annabi ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me yasa me yasa yayin da kuke maka in dai duk waɗannan abubuwan saboda ka ga shekara da shekaru ana yi annabi ya ce ya hana amma yau da kullun ta ce ayi ka ajiye a maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ka bi yau da kullun ana kai ka ce mace shi abin da mamaci ya fi bukata abin da zai amfani shi kamar yadda muka karanta ba shi sa sai ka tattaro abubuwa masu amfani kai masa me shari'a take bukata bayan mutum ya mutu fi masa ragowar duk kufura ko da an taso ko da za ka zo zagin ku a cikin yan karatun karshen zamani ka ga duk kaza kakan su ma da yarsa an maka kaza maka kaza ma ga su yanzu sun zo sun ce bala'i wannan dole sai kai hakuri al insanu adu ba da bila shi ko da yake dan adam kafir za ga yana fada da abin da ya jahilta amma ran da Allah ta'ala kuma kabo mutane a hankali ya su gane ba fada bane kazalika kuntum min qablu fa manallahu alaikum tabayyanu yawa ba haka karatun kake ta zuwa maka Allah ya sa ka zama waye ka waye kake gane cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane to kai ma ka bi mutane a hankali kai ma ba da karfi aka aka aka daina to saboda ka abu mutane a hankali amma gaskiya akwai gyare gyare cewa a makabartu tunda harkar makabarta ake yi yanzu akwai gyare gyaren da ya kamata kuma yanzu a dinga gyarawa tunda karatuka sun yawa ne a rediyo ma karatu ake a masallaci ranar juma'a mulbarin juma'a ya zama gurin wa'azi yanzu irin abubuwan nan da da babu su da yawa masallaci irin wannan da kawai salawat a sa karatu a zo a daga karatu karatu ya kusanci mutane yanzu ana ta kai ya kamata mutane kuma ba komai bane karatu mana ilmu illa al'amal bi ba komai bane karatu ba sai aiki da shi Allah ya ba mu ikon aiki da karatu amin amin abu na takwas lokaci yayi ku ga mu lokaci yayi to mu ga nan insha Allah sai mu ga haram abin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada suran da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma la ya ga ana da